من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو لاربا شدا جوتن ربيع الثاني شكرا تدبو دير داري هدو دا أربعين دا بقوي دا أربعين دا شدا أفوان wanda ya dace hijiriya kenan wanda ya dace da tara ga watan goma shekara ta 2024 miladiya muna darasi na 44 a cikin wannan littafi mai albarka na zadul mustaqni a yau da taimakon Allah tabaraka ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya kitabus sala babu shurutus sala a satin da ya gabata mun tsaya ne a matsalar yin sallah da najasa mutum ya sallah ya ga najasa sai bayan da ya idar da sallah da kuma wanda yake cikin yin sallar najasa ta zubo masa a jikinsa aka ce take zai yi ƙoƙari ya cire wannan najasa ya ci gaba da sallarsa amma wanda kuma ya san da najasar sai ya manta sai ya zo ya sallah da najasar a jikinsa sai bayan ya idar da sallah sai ya tuna to wannan sai ya rama sallah da wanda bai san da ita ba ko ya jahilce ta sai da ya gama sallah sai ya ga ashe a cikin najasa yake sharkaf to shi ma suka ce a adar sallah sai ya mai da sallah to yau abinda za mu yi shine hukuncin mutumin da yake da ciwo a jikinsa sai ko ya karye ko wani babban rauni sai aka ɗaura masa bandeji kuma aka haɗa da najasa a cikin bandeji shi dai kaga mai bandeji ai dole sallah da bandejinsa to sai ya tabbata a cikin bandejin akwai najasa to ya zai malam ya ce wa man jubira azmuhu bi najisin lam yajib qal'uhu ma ad-darari wa ma saqata minhu min udwin aw sinnin fa tahirun abu na farko shine wanda aka daura masa bandeji ko aka daura masa ciwo ko aka yi masa dori saboda karyewa da ya ko wani babban rauni ko aka rufe wani babban ciwo nasa da najasa kamar misalin aka ɗauko ƙashin mushe aka haɗa masa aka ɗaure masa kama aikun san ana sa kara ko in mutum ya karye ana sa kara to akwai inda suke sa ƙashi sai su hada da ƙashin don ya riƙe ƙafa ko hannu to sai ya bayyana ashe mai ɗaurin nan ƙashi ne na mushe ya saka maka a jikinka ko kuma ƙashin alade aka hada maka aka ɗaure maka jiki kamar yadda yanzu ana yin abin da ake cewa naqlul a'dha transfer na gaban ko sassa na jikin ɗan adam sai a je a ɗauko maka gabar ko ƙashin wata dabba ta najasa sai a jona maka a jikinka su waɗannan turawa su ba ruwansu da najasa ko haram za su iya ɗauko abin mushe masu sama a jikinka to akwai akwai matsala ta naqlul adha shi wannan wani karatu ne mai zaman kanshi hukuncin malamai da bayanansu masu faɗi akan hukuncin a ɗauko gabar wata dabba ta haram kamar ƙashin kare ko gabar kare ko na abu na kare ko na alade a jona a haɗa maka a jikinka kai musulmi me hukuncin wannan akwai maganganun malamai za mu zo kan shi insha Allah a lahikan to yanzu mutum ne yana da ciwo a jikin bandejinsa kuma akwai najasa kuma bandejin yana makale da ciwo malamai suka ce idan kana da daman ka ɓare bandejin nan ka cire shi kai sallah ba najasan nan to lallai ka cire shi wajibi ne ka cire shi ka canja shi da bandeji mai tsarki ko ka cire shi da wani abu mai tsarki tunda kai musulmi ne kuma kana sallah sai ya bayyana an sa maka wani abu na najasa a jikinka kuma kana da ikon canja shi to ka canja shi kai sallah da shi to idan kuma ba za a iya cire shi ba in an ce sai an cire shi za a cutu za a samu ta'akhurin bur wato jinkirin warkewan ciwon ko kuma ƙaruwar ciwon to wannan malamai suka ce fa innahu yatrukuhu fi jismihi ka bashi a gangan jikinka ka je kai sallah a haka a babu komai saboda akwai darar akwai cutuwa in ka ce za ka cire shi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim Allah ya ce ba mu sanya muku kunci da takura kai a cikin wannan addini ba hanyar babanku ne annabi ibrahim don haka duk wanda aka yi masa aiki a jikin sa ko kafarsa ko wani bangare na sassan jikinsa da abin da yake najasa ne ya kuma bayyana gare shi ya sani kuma zai iya canja shi to haramun ne sallah da wannan najasa a jikinsa idan kuma zai iya cire shi ba akwai cutuwa to ya bashi to sai hukunci na biyu wata matsala ta biyu a karatunmu a yau menene hukuncin abinda ya fita daga jikin mutum ya balle kamar ɗan yatsa aka gutsure shi ya koma gefe kamar fatar kunne aka cire ta kamar nama a jikin mutum aka yanke shi ko ya yi haɗari wani ƙarfe ya buge shi a cinyarsa ya farke masa wani nama curi guda kamar haka mai hukuncinsa da ya fita a jikin mutum ko ya fita a jikin dabba kamar saniya wani abu ya ɓalle a jikin ta ya fita malam ya ce wa ma saƙata minhu min uduwin aw sinnin amma nan yana nufin mutum ne duk abin da ya fita daga jikin mutum na gaba ko sinnin wato haƙori fa tahirun ta wannan mai tsarki ne mana duk abin da ya balle daga jikin ɗan adam kamar hannu kamar ƙafa kamar haƙori kamar gashi duk abin da ya fita ya ballo daga jikin mutum yana raye gashi aka gan shi ya rabu da jikin mutum wannan ba mushe ba ne ba kuma najisa ba ne saboda me suka ce li'annal adamiyya tahirun hayyan wa mayitan saboda shi dan adam mai tsarki ne ko yana raye ko ya mutu saboda hadisin bukhari da muslim manzo Allah ce innal mu'mina la yanjus mumini baya najasa baya zama najasa abu huraira ne wata rana suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama suna tafiya da shi ashe akwai janaba a jikinsa don haka sai ya sullube ya maza maza yi tafi ya je watsa ruwa ya wanka na janaba sai annabi ya neme shi bai gan shi ba sai ya ce ya abu huraira ina ka shiga ina ka je ban ganka ba sai ce ai akwai janaba ne a jikina don haka ba na so in yi musafaha in gaisa da kai da janaba a jikinka sai ne maza maza na je na yi wanka na zama mai tsarki sai annabi ce a innal mu'mina la yanjus ai mu'mini baya zama najasa mu'mini baya zama najasa to da wannan hadisin malamai suka kafa hujja cewa duk wata gaba da ta balle a jikin dan adam to dahira ce hadisin da ya zama ma ubina min hayyin wa huwa mayyit bai shafi dan adam ba wasu suka ce a ya shafi abin da ba ɗan adam ba ne shi ma da tafsiri da maganganun malamai Allah musu rahama ta wannan magana farko kenan shi ra'ayin mai littafin abin da ya gamsu da shi shine abin da ya fita daga jikin ɗan adam to ba ba najasa ba ne kenan ɗan adam ma in ya mutu gawar mutum ba najasa ba ce ko hadisin da ya zo yake cewa man ghassala mayyitan falyattasil wa man hamalahu falyatawadda wanda yi wa mamaci wanka ya je ya yi wanka wanda kuma ya ɗauki gawa ta mamaci ya je ya yi alwala to ba yana nufin cewa ɗan adam najasa ba ne shi yasa aka yi aka ce don an masa wanka a yi wanka a kawai dai kwaɗaitarwa ne na tsafta shi yasa ma aka ce wankan ba dole ba ne kuma alwalar ma ba dole bane dan ka daga makara kawai ka raka ta a ce sai ka sake alwala ko kuma ka je an yi wankan gawa da kai ba dole bane in kai yayi kyau ce wankan gawa ya koma gida ya wanka wannan tsafta ne ba mamaki wani mamacin akwai dauda a jikinsa ko akwai cuta da ta kashe shi ko akwai wani abu da sauransu ba laifi mutum in yayi wankan gawa ya koma gida ya watsa ruwa ya wanke jikin shi magana ta biyu wasu malamai suka ce ai ina duk abin da ya fita daga jikin dan adam in dai ya balle daga jikinka in dai ya balle daga jikinka to wannan najasa ne suka ce yanjus bi mujarradil al-infisal farce najasa ne gashi najasa ne dan yatsanka da ya balle najasa in kafarka ta gutsure najasa ne aka ce idan mutum suka ce idan mutum ya yi haɗari hannunsa ya ɓalle aka maida masa suka ce to an maida masa najasa a jikinsa an makala mai najasa a jikinsa me dalili suka ce ai yana fita daga daga hannun ɗan adam daga cikin ɗan adam to wannan wa ma'ubina min hayyi fa huwa mayyit mushe ne sai suka yi am suka gamanta zancen gabaki ɗaya suka ce jini ma da ya fita daga jikin mutum an harbi mutum an yanki mutum in dai jini ya fita daga jikin ɗan adam ya ɗiga ya zuba to ya zama daman masfuhan jini bai wuka haramun ne Allah ya ce au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijs daka su a wajensu a wannan ƙauni jini ma najasa ne da haka in jini ya taɓa rigarka sai ka wanke in ka yanke hannunka da reza sai ka wanke wannan ƙauli ne a cikin maganganun malamai Allah ya musu rahama da haka ya zama najasa a saboda wannan hadisi da aka ce wa ma ubina min hayyin fa huwa mayyit an gane ko to amma maitatul adami mushen ɗan adam ko ɗan adam da ya mutu wannan tahir mai tsarki ne zancen da ya fi inganci dai a shi ne ɗan adam duk abin da ya fita daga jikinsa ba ba najasa ba ne ba mai tsarki ne to sai hukunci na gaba malam ya ce wala ta siho salatu fi makbaratin wa hushin wa hammamin wa atani iblin wa maksubin وأسطحتها وتصح إليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها تو sai magana hukuncin sallah a makabarta malam ya ce sallah ba ta inganta idan an yi ta a makabarta ka ce sallah haram ne a makabarta wani ya je ya yi masallaci a makabarta ko cikakken masallaci na juma'a ko musalla haramun ne kuma sallar ba ta yi ba idan an yi ta a cikin makabarta kuma masallaci da aka yi shi a cikin makabarta an yi haram an aikata saban Allah kamata ya rushe shi ko a rushe shi ko a kwashe gawawwakin makabartar gabaki daya a bar masallacin aure me yasa manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam la tusallu ila al-qubur wala tajlisu alaiha kar ku yi sallah kuna kallon kabari ilal qubur hadisin karare yake kada ku yi sallah kuna kallon kabari ko makabartu makwantai wala tajlisu alaiha kada ku zauna akan kabari irin masu zuwa jana'iza ba a gama binne gawa ba ana tono lokaci ya tsawaita sai mutum ya samu tudun kabari ya zauna haram aka ce da ka zauna akan kabari gwanda ka zauna akan gaushin wuta ka bude dubura ka zauna akan gaushin wuta amma malam ka je ga yadda ake jahilci a makabartunmu mutum an je kawai ya zamansa kawai ba abin da ya dame shi musamman irin wanda ake musu dan filasta filastan nan sai mutum ya zauna to ba karatu ba zuwa makaranta kuma ba lalle ka gaya masa ma yadda ba ka ga mu kaka kawo mana sabon addini shikenan ana yin kurakurai da yawa a yau idan mutane suka je makabarta kamar yadda sunna ta tabbatar shek albani Allah ya masa rahama ya yi bayani cewa manzo Allah ya ce kada a shiga makabarta da takalmi a cire takalmi don girmama mamatan ba daɗi ko mutum a raye yake kai ta tsallaka shi da takalmi ba daɗi da aka don girmama su aka ce kar a shiga da takalmi wani ya ga annabi ya ga wani bawan Allah ya shigo da takalmi ya ce ya sahibu sibti ya taini ya ma'abucin takalma da aka yi su a garin sibt a ƙasar yaman in ban manta ba alƙisibti ya taika manzo Allah ya ce ka wullar da takalmanka yaya za ka saka takalmi a cikin makabarta ya cire ya wullar da su haka aka yi to amma wasu malamai sun yi tawili suka ce ai takalmin da aka hana a shiga da shi takalmin da aka yi shi ne a garin sibt to sai ka ce ka tambaya me hikimar a ce kudin takalmin da aka yi shi a garin kaza shi ne ba za a shiga da shi ba me yayi me laifin takalmin to amma wannan tawili ne na waɗanda suka halatta a shiga makabarta da takalmi sai ce ai kai naka dan china ne ba dan sibt ba ne naka dan bamfai ne ba dan kaza ba ne to amma dai min babu ihtiram da girmamawa da fita daga sabani in dai ba makabarta akwai zafin rana ba zaka cutu shi kuma addini bai baka dama ka cutu kai wani abu na bauta ba an daga maka kafa ko kuma akwai kaya ko akwai ciyawa ko akwai zargin ko kunama ko wani abu dai ko mutum yana da ciwo a kafansa akwai wanda ba zai iya taka ƙasa ba kafar ba ta da kyau tana da matsala to wannan mai larura ne kamar yanzu cikin damana akwai ciyawa da yawa cikin kabarta akwai tsoro mutum ya taka haka to amma in dai guri ta suke yanzu kamar irin makabartar baki'a sun yi hanyoyi duk sun yi interlocking din makabartar duk inda za ka shiga akwai hanyoyi wanda mu wannan wayewar yau har yanzu ba ta zo mana ba a cikin makabartunmu wanda ya kamata duk makabartu a yi su cikin tsari a rinka fitar da mai yan ƙananan hanyoyi na zuwa da dawowa a yi interlocking ɗinsu gaba ɗaya a ƙure a dawo a ratsa a shiga a yayyanka su kaman wannan abinan basin basin kaman a yi su gida gida haka ta yadda kowane mutum zai iya kai ziyara ga mamacinsa amma yanzu idan aka binne maka mamacinka a wani wuri bayan wata biyar ka dawo za ka tarar da shi can tsakiyar makabarta kuma babu hanya a wajen tsallake-tsallaken kabari za ka iya zurma kafarka ka fada cikin mai ramin kabarin wani rashin wayewa ne shi sa aka ce hatta makabartunmu ya kamata local government ɗinmu ina jin kamar makabartu a ƙarƙashin local government suke ya kamata hukumomin local government da jihohin su kansu a fitar da wani tsari na musamman akan gyara mana makabartunmu sabuwar makabarta da aka yi ta sai a fidda hanyoyi a cikinta ɗan interlock kaɗan kawai idan aka ɗan jejjera shi aka tsatsaga aka tsatsaga to ko ina ne zaka iya zuwa to kaga wannan baka da damuwa zaka iya tafiya ba takalmi sai dai inda zafin rana kuma komin shekarun da aka yi ciyawa ba za ta tsiro a kai ba in ma ta tsiro za a iya in ta tsiro za a iya cirewa to duk inda aka ci gaba haka ake inganta makabartu a kula da su amma banda makabartun mu mu kan bambancin su da bola kaɗan ne kawai gafiyoyi fa a cikin makabartu gafiyoyi wato manya-manyan beraye a cikin makabartun waye ma yake tunani ya sa maganin bera a makabarta waye ke tunani ya je sa maganin gafiya a makabarta su ta tona rame mutane suna suna suna suna barna da macizai a cikin makabartu me yasa saboda ba a kula yanzu daidai ne ni da kai yanzu da muke da daraja kawai dan mun mutu mun shekara ɗaya shekara biyu sai a bar mu a wulakance ba za a kula da inda muke kwanciya ba yanzu kawai mahaifinka shi kenan laifinsa ya mutu sai kawai ka ɗauke shi ka kai shi makabarta ka binne shi ka rabu da shi ya zama bola sai dai 'yan yankan ciyawa su je su ta yankan ciyawa suna sayarwa wasu ma saboda tsabar rashin hankali ma wai an zo gyaran makabarta wuta suke bunka mata wuta fa wai za a kone ciyawa ba a sa annabi ya hana ma zuwa da wuta makabarta hatta fitila kunna wuta a makabarta malamai cewa suka in dai ba larura ba ana gudun barayi ko ta'addanci na dan adam ko na abu ba ba a sa fitila amma wallahi malam wuta sai kaga an saki wuta wai tana kone wai ciyawa kalanta tsallaka ta shiga ta je ta kone kashin wani wannan akwai rashin hankali a ciki to amma matsalar shine malam waye zai hana su waye zai yi magana akan wannan wace hukuma ce ma ta damu ta yi magana akan makabarta da kulawa da ita wani dan siyasa ne yake alkawarin in ya ci zai gyara mutane makabartarsu ga matsi da makabartun nan suka yi matsi yau mutane idan sun mutu da dabaru ake nema a katsinan a katsinan wallahi sau da yawa mun je binne mamata idan an zo zura mamaci a gefensa za ka hango kasusuwan ɗaya mamacin ko in bai daɗe da mutuwa ba da kafanin ko alamar ainihin wato wato datti-dattin rididdigewansa a wurin ko tukwane za ka ga tukunya ana tsara za ga tukunya saboda matsin wurin makabartu sun cika an ƙi a samun musu wurare amma mutane sai yanka filaye suke suna sayarwa wannan ya sai fili na miliyan kaza wannan ya sai fili na miliyan kaza ku rinka kula duk garin nan inda ake yanka filaye ana yanka filaye za ka tambaya ina makabarta take a cikin filaye unguwa guda wallahi ba makabarta saboda tsabar rashin tunani da bala'in san duniya da gina ta kuna ta gina gidan duniya amma ba ku gina gidan lahira ba wanda kamata ya duk fili daji da aka yanka na sani a ka'idar gwamnati ana cire makabarta ana cire kasuwa ana cire filin ball filin wasa da green area wurin da a shuke-shuke na shakatawa a ka'idar gwamnati a rubuce haka ne amma ba sa yi duk wanda yake babba ne a wurin shi duk zai sai da wurin ya karɓe kuɗin ya soke abinsa ga mutum malam ya gina gida iya ganinka ya tara filaye iya ganinka amma fa bai tanadi inda za a binne shi ba galibin mu ba mu san ma ina za a binne mu ko wasiya ma mu ce a kai mu makabartar kaza ta dan fi dama dama babu kawai a rubta ne in ka mutu ko ina ma a kai ka wani kuma an je an binne masa uba akan hanya duk wanda zai shiga makabartar nan sai ya taka kabarin ubansa ya wuce ai ta ɗiban ƙasa ana ɗorawa ba mutunta ɗan adam malam amma malam ku je ku ga duk wanda ya je umra ko aikin haji ya je madina ya kalli makabartar baki a ya ga samfur ya ga inda ake kulawa da mutane mu fa ci bayan mu fa mala akan harkar harkar mutuwa da kula da mamaci wato abun bakin ciki ya wuce duk yanda kake tsammani yanzu malam duk inda aka ci gaba a duniya malam idan an yi masallaci babba irin wannan to sai an yi wurin wankin gawa ɗaki ne ake babba a ƙayata shi a yi wurin da ake wankin gawa a saka famfuna a sa hita ta ruwan zafi a siyo kafir kafir a siyo sabulai a siyo likkafanai masu hali su ta siyan likkafanai suna ajiyewa a ɗauki ma'aikata aiki duk tsiya a anguwan nan a wata a samu mutuwar mutum biyu ko uku a yi ɓangaren mata a yi musu training ya ake koya wankin gawa a yi ɓangaren maza a samu matasa ko dattawa wanda za a riƙa ɗan biyu su dubu ashirin talatin a wata kawai in an yi mutuwa ba ka da damuwa kawai saboda galiban mutane ba su ma iya wankan gawan ba wallahi abu na biyu wasu kuma sun iya amma kyama suke ubanka ne mutu amma kana kyamar ka wanke shi abu na uku wasu kuma tsoro suke wani da a wanke ubansa ya wanke ubansa wanda aka shi haka ba zai iya sa hannu ya taba shi ba nesa nesa ake to sai aka ce in kun yi masallatan ku na zamani ku dan yi daki daya ku sa masa ruwa ku sa hita ku sa wuta ku sa kaza duk lokacin da aka yi mutuwa a unguwa tunda masallaci ne in mace ce akwai bangaren mata masu wankin gawa an sauƙaƙa sai a kawo sai a wanke maka gawanka sai a ajiye shi a sa mai turare lokacin duk wace sallah azhar ne la'asar ne magariba ne a fito da shi masallaci duk wanda zai zo sallah gawa a ce a zo masallaci kaza lokacin kaza in ma ba lokacin sallah bane a fito da shi gaban masallaci a mai sallah masallaci yana da albarka duk lokacin da aka kawo mutum da abin ne shi za a yi mai sallah masallaci sai an samu mutane masu mai sallah amma malam har yanzu mutanen mu da attajiran mu da masu kuɗin mu da masu siyasar mu da masu wannan tunanin bai zo musu ba amma nan yi wa kaina gata ne yi wa kanka gata ne da ka je a can murgina ka wasu ba su ma iya wankan ba akwai gidan da aka yi mutuwa duk gidan ba wanda ya iya wankan gawa in takaice muku zance wallahi sai wasu maza aka samu ko mace ce na zo ni daga ƙarshen na zunci ya aka yi aka yi wannan aka yi wannan aka ce malam matan duk ba su iya ba kawai aka samu wasu samari kawai suka ce su sun iya suka yi ta tukwikwiya ta mace ba to an rasa yadda za a yi likkafa ni ma an rasa yadda ni ma sai da na dan sa hannu na dan yanka musu likkafa ba dai taba ga wannan ba amma na ce ga yadda ake yi duk gidan duka hatta makota da suka zo wata an ce a zo a wanke sai ta tattare to Allah da ya ji ɗan rai ta fita ba za ta iya ba a to yanzu ko a makarantunmu na islamiyya malaman islamiyya suna ware wasu mata su koya musu wankin gawa suna yi babu wannan wayewar sai ka tambaya wai wai idan mata suka mutu wai wa yake musu wanka wallahi a rubta ake ta yi jarumai ne kawai ake samu a cikin mata ba ilimi kuma wankin ga wannan har babi fasali aka yi ghaslul mayyiti faslun fi ghaslul mayyit saboda muhimmanci a shari'a an yi amma waye je makaranta yi koya haka ake da ka saboda kawai ka mutu ai maza maza a lallaba ka a tura ka a danna ka ina wannan magana saboda samari matasa a gabana wataƙila za ku zama attajirai ko masu kuɗi duk wanda zai gina masallaci ko zai gina wata foundation ta ilimi ya yi wannan guri na wankin gawa a gurare da yawa a kamar irin su kaduna su abuja za ga duk akwai amma ban da kano yawancin masallatanmu babu hadda nan da nake wa'azi babu ko tsoro ake ji na gawar ko ku sakaci ne ko me oho ku yi duk abin da yake na ci gaba ne na taimakon da'awa da addini a yi makabartunmu suna cike da kurakurai shi kansa tonon kabari fa mai ilimi yake insa ba jahili ba ne hatta kabari yadda ake tona shi kala biyu ne kabari duk akwai hadisai a kansa da ashaku da allahadu ba jahili yake yi ba amma mu yanzu an bari wanda bai da aikin yi ko wanda ya ga dama mai taɗawu'i mai tsoron allah wanda ya ga shi wannan zai yi rabi da rabi dan Allah rabi rabi neman sadaka da taimako ya je Allah musu albarka sun yi kokari ai wallahi idan babu waɗannan mutanen masu tonan kabarin wallahi za a je ma a rasawa zai tona ba ilimi haka ake yi da ka kuma ina fa gaya maka kai da kake kallo na fa you are a victim kai ma kai ma abin ya shafe ka haka za ka mutu a tukuiku ya ka aji abin ne ka a haka waye ya sani yanzu waye a cikin wanda a zo wai binne kabari akwai ka'idar yadda za a sa tudun kabari baka isa kai magana ba ma a makabarcin mu duk wanda ya zo ana sa kasa a kabari ana cewa bane kai dalla kabari ka tara mai kasa tara kasa kuma annabi ya ce iya take ɗaya ne haka duk tudun kabari kai ya wuce take ɗaya din haka manzo Allah ya ce Ali bin Abi Talib je ka makabartar baki a duk kabarin da kaga ya haura take ɗaya ka samu magirbi ka sare shi haka annabi ce ka sare kabarin amma mu yau tudu ake sai ai tudun kabari ya kai teburin nan babanka ne ya mutu amma baka isa kai magana ba matarka ce baka isa kai magana ba kana magana jahilai za su yi ma magana dan su ne suke sarrafa makabarta gani za a yi ma ka zo da wani abu sabon addini har ma ba a so a yi magana wani abu na sunna akan harkar binne mamaci hatta yanda ake shigar da mamaci cikin kabari annabi ya yi bayani amma yau waye su waye suke cewa a shigo ka kula su waye su za su tona su za su kane ne annabi ya faɗi waye zai sa mamaci in an zo binne mamaci ana samun na kusa da shi ko ɗansa ko mijinta ko kaza ɗinta ko ƙaninsa ko danginsa amma zuwa ake kai malam baka iya ba matsa matsa mai tonan kabarin shi zai rungumi gawar ya sa watakila ko alwala bai da shi kai kuma ɗa kana nan kana tsaye alfahari ne gare ka kai ka saka ubanka a kabari yayi shine sunna yaya ake sa min qibali rijlayil qabr ana shigar da mamaci ne ta kafar kabarin haka ake zura shi ta kafar kabarin ba ta ka ake zuro shi ba ta bangaren kafar kabarin ta daman kabarin ga yanda ake kwantar da shi ga yanda ake tsaye da shi ga yanda ake kaza duka yana nan a littafi a rubuce amma mutane sun sauka sun bar wa al'ada da gargajiya mu ba haka muka saba ba mu ba kaza kaza wani ma da aka zo za a je abin neman wacin sa da tayil din sa ya tafi a bayan buɗin mota da buhun simintin sa da yashin sa abin sa saboda tsabar jahilci da rashin ilimi annabi ya hana a jasse kabari a yi mai siminti ba a saka wa kabari tayil ba a gini ba a sa masa bulo ƙasar ma kaɗan ake ɗorawa wani zai ce ai ruwan sama in kun ce a kwashe ka san kuskuren da muke yi sai a zo tonan kabarin sai a kwarfaci ƙasa ta sama sama sama to tunda kun kwarfaci shi sama sama kuma kun sa mai tukunya ba dole kabarin ya tudu ba ya ake yi zurfi ake yi ba na mantawa wallahi lokacin da aka je tonan kabarin Sheikh Jafar rahimahullah wallahi ya kusan kugu haka aka tona shi da zurfi saboda ai sunna can ƙasa sai ka sa gwiwarka can alhamdulillah ala sunna aka binne malam to kaga idan mamaci yana cikin ƙasa ko ba kun yi yayi zurfi ba sai ku sa shi ku sa mai tukunyarsa sai ku tura ƙasa duk ƙasar da kuke so tunda ya zurfi ba wani ruwan da zai zo kwashe shi ko to dan kun saka iya tudun taki ba komai to karfatarsa ake yi ta sama sama kuma in kai magana ce ai baka iya ba amma ga shi a rubuce a sunna shi fa kabari ko rijiya zurfinsa in ya kai rijiya kai shi sunansa mai kabari ce akai abin da mutum wannan lahadu da ake yi ai jinsa ake mai zurfi sai a jera mutum casa'in mutum tamanin mutum sittin mutum hamsin mutum rami ake mai zurfi a tafafakan gabar ɗinsa a zira shi kamar durowa ake yi a sa wannan a sa bulo a bayan shi a sa wannan a sa bulo a bayan shi a sa wannan a sa haka za a jera shi ɗabaka ɗabaka ɗabaka a rami ɗaya sai a jera mutum goma sha iya zarfin ramin to akwai wani aibu ne don an yi kabari mai rami to ba sa yin mai ramin sama sama ake kwarfatansa to shi yasa dole sai ake saba suna tunda in aka yi shi sama sama to dole ka sa mai kasa mai yawa tukunyar ma kaɗai ta hau da wani bidiyoyi a kada fara sa wacce ƙasar a wannan ita aka fara tonowa a a wannan duk ƙasar da kasa ta yi ko me kasa ka binne shi ai ta hukunci ba da ilimi ba ya kamata a yi ƙoƙari a gyara kuma in an samu ci gaba nan gaba a samu wasu masu da'awa na sunna a ɗauke su local government ta ɗauke su aiki a makabarta aikin su kenan da warawanin su da asuwakin su duk gawar da aka kawo su taimaka su yi nasiha abin ne ta alas sunna akwai laifi dan an ba su dubu hamsin a wata suna wannan aikin mutum daga safiya ya je zuwa azar wani kuma ya ɗauka daga azar zuwa la'asar akwai laifi don local government ta biya musu da su da masu aikin shara wa fi muhimmanci ba wani aibu a ciki amma tsarin da za mu kawo na ci gaban mu ma ba mu da shi haka muke tafiya barkate Allah gyara mana kar ku yi sallah a makabarta haram ne kuma duk masallacin da ka san a makabarta ne a garin ku kar ka je sallah wurin la tusallu ila al-quburi malamai suka ce fala tasihhu salatu fil maqabir sallah bata inganta a makabarta ba li'an hada wasilatun min wasa'il shirki saboda yin sallah a makabarta hanya ce daga hanyoyin yin shirka bautar wani Allah fala tasihhu salatu inda al-quburi bai halatta ai sallah wajen kabari ba saboda manzo Allah ya ce la tattakhidul qubura masajida ku daina rikan makabartun ku masallatai wurin sallah a wata riwayar wala taj'alu buyutakum qubura kada ku mai da gidajen ku su zama makabartu me hadisin yake nufi saboda ai makabarta ba a sallah kar ku ki yin sallah a gidajenku kar ku ki yin qiyamul laili a ɗakunanku kar ku ki yin sallolin nafilfili a gidajenku ku me da gidajenku kamar makabartu malamai suka ce annabi yana nufin saboda makabarta ba a sallah yau ku ga al'umma annabi har masallacin juma'a suke gina a a kabari nan yi magana a ai ba kwa san Allah ba kwa san annabi malam saba annabi karara ko ta kaburruka wallahi akwai wata ƙasa da naje a cikin ƙasashen nan na Afirka sallar idi ma a cikin makabarta suke sai da ƴan ƙasar suka kai ni suka ce malam cikin wa'azin da za ka yi a garin nan kai wa'azi akan ranar idi suka kai ni suka ce ka ganin tsakiyar makabarta wallahi anan ake sallar idi har inda liman yake aje shi sallah a cikin makabarta a wata ƙasa cikin ƙasashenmu na afirka ɗin suka kai ni wani ƙabari suka ce wannan ƙabarin wannan ƙabarin yana cin kuɗi iyalansa ne suka zo suka ce duk wanda ya zo makabartar nan bai je ya ba da wani abu ba to duk abin da ya same shi bayan ya koma shi ya jiyo muka je muka gan shi yara muka ce Allah ya fi maka bawan Allah wani ɗalibi yana tsokala ta malam haka za a fita ba za a bayar ba don ce baran bayar ba ai ba a zuwa ba a ba da wani abu ba ba a zuwa ba a ba da wani abu haka in ka je ƙasar sudan su ma akwai bautar kabari a'a ga kabarin nan ga gurin ajiye kuɗin kuma abin mamaki kuɗin in suka taru suka taru sai a dawo sai a nemi ina suke wani ne yake yankar dare ya zo ya tattare ta wani wai ubansa ya mutu irin mutanen can baban shi ya mutu sai aka ce a kai shi oh masu ziyara albarkacin masu ziyara ka ce ai malam ya ce abin ne shi a ɗakinsa shi malam ɗin shi ya ce abin ne shi a tarakarsa na haka da ya mutu a tsakiyar ɗakinsa a tirakarsa aka tona aka binne shi ka san mai albarkacin masu ziyara a cikin gida ne duk wanda ya zo ziyara gaida malam ya dan bada wani abu hakan kuma gaskiya suke samun na ci da sha abinsu suka ce su waliyan Allah ne ai dole a ci albarkacin su suna raye da bayan sun mutu kai Allah raba mu da jahilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ai sallah a makabarta ya hana a riƙe makabarta wajen sallah ko ginannen masallaci ko ba ginannen masallaci ba musalla fala tasihhu as-salatu fil maqabir ko kabari ɗaya ne malam ko kabari ɗaya aka kuskura a gida a gidanku aka binne muku wani jariri ko wata mata ko babanku ko wani malami in dai an binne shi a wannan gurin to haramun ne a wannan kewayen da'iran gurin ayi sallah haka malamai suka ce walau kana qabran wahidan idza salla indahu fa salatuhu ghairu sahiha kabari ɗaya ne a wurin ko a gida ko a wani wuri in dai mutum ya salla a wannan wurin to sallarsa ba ingantacciya ba ce da ka haram ne suna kafa hujja su ce ai kabarin annabi a masallaci yake a'a kabarin manzo Allah ba a masallaci yake ba sallallahu alaihi wasallam dan kuwa fadin wannan maganan tufka da warwara ne zagin sahabbai ne ba a ce annabi ya ce kar ai wannan ko kuma ku dauko kabarin annabi ku sashi a masallaci abin da ya faru shine lokacin da annabi ya rasu an yi ta sabanin ina za a kai shi ya rasu ne a ɗakin Nana Aisha a hannun Nana Aisha. Sai na bakar ya ce, ai, na ji annabi yana faɗa su annabawa duk inda suke, duk inda annabi ya mutu a nan ake tona rami a binne shi, ko gusa shi ba a yi. Allah ne ke zaɓa wa annabi a ina zai mutu, a ina za a binne shi. Ya ji wannan? Da haka sai manzan Allah ya rasu a cikin ɗakin na na Aisha kuma ya zaɓi matar da annabin zai rasu a hannunta ita ce Aisha Allahu Akbar yar gidan abubakar mai albarka ta ce mata bai na haƙinati wa zaƙinati annabi ya rasu tsakanin haɓata da ƙirjina ina rungume da shi yadda uwa take riƙe jariri haka Allah ya ɗauki ran annabi a hannun nana Aisha تجينا في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى الله كان عند من يوم يوم باين الله ما ما نقدر ما دوكك تجي يشكا da haka aka ce kar ku dauki annabi kar ku kai shi ko ina ku gunna abu nan to lokacin masallaci yana nan gefe ɗakin matansa gidansa yana ɗamfare ne da masallaci labule yake ɗagawa ya shiga ɗakin na Aisha kaga ai ba cikin masallaci bane da aka sai aka tona rami aka binne shi a gurin don gudun fitina da komai sai aka kewaye gurin bayan wani lokaci abubakar ya rasu aka binne shi a kusa da annabi manzo yana kwance a haka daidai kafafuwansa ta bayan kafafuwansa wajen gwiwoyinsa kasan gwiwoyinsa sai aka sa kan abubakar a bayan shi sai na umar shi ma Allah ya masa cikawa lokacin da ya shahada dama ya aiko na na aisha ya ce in Allah ya ɗauki raina malam ka duba wayin Allah waliyan Allah su fa mutuwan ma fa kiranta suke ni ne da kai ba ma so mu yi maganar mutuwa wallahi ba ma so malam amma umar yana kan mulki lafiyarsa kalau ya aika wa aisha ya ce don Allah ina neman alfarmaki don ranar da Allah ya ɗauki raina ran da na mutu ina so a haɗa ni da abokanaina su waye a haɗa ni da manzon Allah da abubakar dan daman tare muke da khaltu ana wa abi bakrin wa umar wa kharajtu ana wa abi bakrin wa umar aisha ta shiru ta ce to da kam na tanadi wurin wa kaina ne saboda ɗaki na ne sannan kuma na so a ce Allah ya tashe ni tsakanin mijina da ubana ga mijina a gaba ga babana ni kuma ina ba haka na so amma ya amir muminina ka fi karfin ka aiko neman alfarma a hana babu damuwa ana kashe sayyidina umar aka tunatar da aisha alƙawari tunda ɗakin ta ne ta ce bismillah iya wurin ke aka zo aka binne to wurin shine aka kewaye shi har yau har gobe to sai aka zo aka ci samun karuwar musulmi ana yi wa masallaci tausiya aka ta ƙara shi aka ta ƙara shi aka ta ƙara shi da aka sai aka zo aka kewaye shi aka rufe wurin aka fitar da shi daga hukuncin masallaci don ko zuwa mutum ya yi zai ga irin yadda ginin shabbakin yake gini ne mustaƙilli gini ne daban kuma su da suka yi wannan ba su ɗauke shi sun sa shi a masallaci ba babu wani wanda ya sa shi cikin salaf ya sa shi a niyyar cewa wai wannan masallaci ne babu to kaddara an sa annabi kai a masallaci to kai kai kuma wanne da wani dalili to kuma ya zamu yi da wannan hadisan ba wani mutumin da yake da matsayi yake da wata daraja wai za a zo a ɗauko shi a sa shi a masallaci a binne shi babu shi in an yi kuma an yi kuskure kuma ana iya tone kabari ko bayan shekara ɗari ne a kwashe shi a toni ƙasar gefen gaba ɗaya a ɗebe ta a zuwa ta abu a kai ta makabarta a binne in an yi haka ba a yi laifi ba don haka hadisan nan ba gogaggu ba ne ba a sallah ana kallon kabari ba a yin masallaci a makabarta haka abin yake haka annabi ya faɗa kuma zaman lafiya bi abin da annabi ya faɗa wa hush in an ce hush haramun ne a yi wanka a yi sallah a hush hush shine wasu wurare ne da suka tanada na biyan bukata kama ka ce ban mu na gargajiya gurin fitsari da gurin bayan gida shine hush la tasihhu salatu fil hushushi لا تصح الصلاة في الحشوش دحاء حشوش جمع حش بحالت أي صلاة أتكين حش حش با wanda wuri ne irin banɗakunanmu na zamani ko na gargajiya a yi fitsari a yi bayan gida a ciki to wani zai ce me hikimar da ta sa za ka ce shaidan ko za ka ce wannan akwai najasa to bayan najasa kuma wuri ne na shaidan duk inda ake zubar da najasa ko fitsari ko bayan gida to alkawari ne akwai shaidanu a wurin aljanu da shaidanu marasa kirki me yasa Allah ya yi shaidan shi kuma duk inda kazanta yake to yana wurin shi yasa duk inda aka samu bola to akwai shaidanu a wurin wurin datti akwai shaidanu banɗaki akwai shaidanu shi yasa manzon Allah yake cewa in za ku shiga banɗaki ku yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'isi Allah ka tsare ni daga sharrin aljanu maza da aljanu mata manyansu da ƙananansu me yasa saboda wurinsu ne to yin wannan addu'ar da zaka yi in ka shiga to ko ka zo zaka yi tsirara Allah yakan kautar da su ba za su ga tsiraicin ka ba amma duk wanda ya afka ya fada ya shiga ban daki bai wannan addu'a ba kana kwabewa suna kallo suna shan kallo suna dariya kun fahimci wannan kenan hushush wuri ne na kazanta wuri ne na shedanu ba a yin sallah a wurin sannan kuma ga najasa kuma akwai girmama Allah ka zo ban daki ka gabar sallah ai ba girmama Allah a ciki kuma ba a ambaton Allah a wurin najasa ko ambaton Allah ba sai dai kai a zuciya ba a tilawa alqur'ani shine kuskuren mutumin da zai shiga ban daki da waya ya kunna ƙur'ani a cikin banɗaki wai shi mai son ƙur'ani ne kuskure ne a'a sai ka kunna ƙur'anin a wajen banɗakin sautin yana zuwa maka amma ka shiga banɗaki kana tsuguno ka danna ƙur'ani ko ka danna wa'azi ana jan ayoyi kuma a cikin banɗaki ka kai sunan Allah cikin najasa kuma baka girmama Allah ba wa hammam hammam wuri ne da aka yi shi lil istihmam me lil istihmam wanka wato da a mutane a da suna yin wani wuri sai su tanadi wato ruwan zafi sai su ajiye a wani wuri kawai wannan wurin ba a fitsari ba a kashi kawai wanka ake istihmam sai a sa ruwa mai dumi a wurin to suna da wata al'ada wasu idan mutum wai yana da wata larura ko yana da wani ciwo to yakan shiga wannan wuri da aka yi shi aka tanadi ruwan zafi ana wanka wai zai warke in ya shiga to ba a yin sallah a ciki me yasa saboda wuri ne da ake bude al'aura ta hanyar da shari'a bata yadda ba dan wannan wanka da ake na camfi da ake tanadan wannan ruwan zafi din ana zuwa ana wanka da kudurin cewa za a waraka daga wani ciwo to Allah bai yarda da shi ba kuma aje a haɗu mutum biyu mutum uku ana buɗe al'aura ya zaka zo kai kuma ka kabbar sallah a ciki to amma a yanzu mutane suna fasar hammam din mu na yanzu da ban ɗaki amma shine wannan asalin hammam saboda mai istihmam wanka da ruwan zafi to irin waɗannan wurare da aka yi su a da to ba za a yi sallah a cikin su ba in ma mun ɗauka ban ɗakinmu na yanzu ne na zamani da aka yi shi don a yi wanka ɗin shi ma bai halatta a yi sallah a ciki ba saboda me ana kwabe al'aura a ciki yaya wurin da ake tsiraici a ciki zaka zo kana sallah a wurin ba girmama Allah a ciki su bayan Allah na kwarai ina gaya muku su da kansu ma su kwabe tsiraicin kansu ma kunya suke ji an sha fada a cikin salafu salih mala akwai wanda baya wanka tsirara a cikin magabata da yawa wani ya ce tun da na miƙa hannuna muka yi mu baya na gaisa da manzan Allah ban taɓa taɓa hannuna in sa hannuna na dama in taɓa al'aurata ba ko susa ba na yi ya ce a hannun ya yi daraja zan sa hannu a ciya zama akwai wanda ko wanka za su yi sai dai su yi da tawul ko da gajeren wando su yi ta watsa ruwa a jikinsu wani kuma zigidire yake zuwa yi wani yana jin kunyar Allah na'am Allah shi halice ka amma yana jin kunya har imamu ahmad an faɗa a tarihinsa aka ce baya wanka tsirara to ballanta mutum zai kwanta wani wai wallahi ni ba na iya bacci in ban yi zigidir ba sai ya kwabe zigitar gaba ɗayansa ya cire riga ya cire wando ya cire komai zigidir ba haka zai zubo ya kashe wuta ya kwanta ya tabi rigima sai ka ce dan maciji ai da kunya ai sai ka ɗan lulluba sai ka ɗan yafa wani abu a jikinka wani ya je ziyara wai wajen wajen wani ɗan uwansa a cikin ƙasar tura wannan suna ɗaki suna zaune a falo suna hira haka sai ga abokinsu ya fito zai shiga wanka ban ɗaki kawai sai suka ga ya fito zikitar ya rataye tawul yana riƙe da sabulunsu a hannu ba ya ce subhanallah ya ce wani lafiya ya ce to me ya ce kuwa Najeriya sai kun sa kayan lagos wanka? ya ce amu da sauran musulunci mu ya ce amu na ce ainihi ya ce ainihi na dade ban yi abadan tume a ciki abinda na haka ne kuma kai ma kana da shi kowa ma yana da shi to ai malam ka kai mamaki dan mutum ya yi wannan mutanen da suke rayuwa a kasashen turawa da wani hotel din ma tsirara ake zuwa sharaɗin aje shi zikitir za ka yi da daddare ka je ka ci abinci ka bi layi da maza da mata ko riga ko wando babu ai kafircin kenan Allah ya gyara mana to ba a yin sallah a cikin nan wa atanil ibil matsugunar raƙumi shine atanil ibil manzo Allah yayi hana ai sallah fi mabarikil ibili inda ake daure raƙuma wannan hadisi Imam Ahmad ne me yasa saboda wuri ne na shedan wata rana manzo Allah sun san lokacin da hijira daga Makka zuwa Madina sun tsaya a wani wuri sai suka makara za su yi sallah asuba bacci ya dauke su hadda annabi yana farkawa su ga rana ta yi yace subhanallah za a yi sallah a wurin annabi yace kar ku yi sallah a nan gurin mu ban nan gurin saboda nan wurin shedanu ne kenan kaga duk wurin da aka tabbatar wurin shedanu ne ba a sallah a wurin me yasa suka makara shedanu ne suka danne su har ma aka ce bilal lokacin da za a kwanta baccin aka ce bilal za ka kula mana ka tashe mu wannan shi ne kwanaki can da na yi muku tambaya a karatu na ce akwai dalilin idan lokacin sallah ya kaje ka tashi mutum daga bacci ko ka kasa bani ansa na ce to ku je ku nemo amma ba wanda ya nemo manzo Allah ya nada bilal ya ce ikla lana alfajra kula mana da keto alfijir da zarar ka ga lokaci yayi to ka tashe mu ka kira sallah me amfanin kiran sallah ba tashin mutane ba ne to akwai laifi don kaje ka ce wani tashi tashi ka riki sallah lokaci yayi babu laifi da haka bilal ya ce zai ya zauna yana yana yana tuntuni shedan ya zo ya shafe shi ya kwanta ya kama bacci ya yi ta bacci duk kowa ya ta bacci kuma manzo Allah shi ya gamsu cewa bilal zai tashe su to ina ai sai can rana suka tashi annabi ya ce to kar a yi sallah a nan guri a bar nan to me dalilin kada a yi sallah maɗaurar raƙumi ko an batuwa nan inda ake ɗaure raƙuma ko a ƙauyen kun ana kiwon raƙuma in dai ana ɗaure raƙuma suna kwana a gurin haram ne a yi sallah a wurin kuna tare da ni wa maksub da gurin ƙwace al'ardul maksuba duk inda wurin ƙwace ne to ba a yin sallah duk gurin da kuka san ƙwace aka yi aka ba wa mutane ko wani mai ƙarfi ne ya yi ƙwace ya kori talakawa ko wani mai mulki ne ya yi zalunci ya yi ƙwace kuma dai zo yanka muku wurin masallaci a wurin ya gama ku da aiki al'ardul maksuba wurin da duk kwace aka yi ba a sallah a wurin haramun ne kuma kenan kaga yana nuna mana haram ne yin kwacen kenan me yasa amfani ne da wurin wani ba da izinin sa ba wasu malamai suka ce to kenan daga nan za mu ɗauki hukuncin duk wurin da ba a baka izini ba ba mallakar ba ka ba bai kamata ka je ka mai da shi masallaci kana sallah ba li'annahu isti'malun li haqqi shakhsin bi ghairi idnihi saboda amfani ne da hakkin wani ba tare da izinin sa ba kaga wannan yana nuna mana ba a tasarrufi da kayan wani sai da yardarsa sai da amincinsa wa asdihatiha da kuma rufin hatta duk wurin da aka yi kwace ba ma kasan ba har rufin ma daga nan har sama jannati a ka'ida in ka mallaki nan ƙasa to sama ma naka ne saman sama ma naka ne can saman ma naka ne da kana da iko ma zaka ce kada jirgi ya wuce ma sai an biya ka amma saboda baka da iko masu ƙasar su kuma nan suke karban kuɗi to ko saman wurin kwace haram ne kamar yadda ba za a yi sallah a nan ƙasa ba to sama ma shi ma duk hukuncin su ba a yin sallah ci shine wa aslihatiha jam'i ne na as-satah ina fata ana fahimta yawwa wa tasihhu ilaiha malai yace sallar ta halatta ana fuskantar wurin kamar yaya tasihhu ilaiha ya halatta ai sallah ana fuskantar wurin da aka yi kwace kaga ba a wurin kuka yi sallah ba amma dai gabar ɗinku wurin kwace ne wannan ba laifi bane dan an yi sallah ana fuskantar inda ake aka kwata to sai abu na ƙarshe wala tasihhu al-faridatu fil ka'bati wala fawqa to wannan shine abin da zamu fafata sati mai zuwa insha Allah hukuncin yin sallah farilla a cikin Ka'aba wani ya zo bai yi sallah ba kaga an ce a kalli Ka'aba ko ba ce aka kalle ta ba to shi wannan sai zo cikin ta sai ya sallah me hukuncin sallah sa to yanzu wannan wanda ya zo cikin ta ya kalle ta ko kuma wanda ya hau samanta saman Ka'aba sai ya salla a saman Ka'aba shin shi ma ya fuskance ta to me kuma hukuncin sallah a jirgin sama shi kam ai a sama ma yake gaba daya me hukunci to shine abinda zamu tashi sati mai zuwa inda rai da lafiya abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓe harshe muna neman afuwar Allah وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين